بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na talata 25 ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1446 daidai da 25 ga watan uku shekarar bature 2000 da ashirin da biyar wannan shine darasi na ɗari da biyar insha Allah a cikin jerin biyar darussa na majalisin tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa a cikin wannan wata na ramadan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a ciki wanda kuma kamar yadda muka saba a wannan zama shine zamu ainihin wato yi hatma na wato wannan majalisi a cikin wannan wata mai albarka kullu ma lahu bidaya labudda an yakuna lahu nihaya da abin da ya farko zai yi karshe kenan ko muna roƙo Allah ya sanya mana albarka za mu saurari ayoyi insha Allah da zamu tsokaci a kansu kafin wasu tattaunawa da za su biyo baya a alarama falyatafaddal mashkura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون idan ba manta ba a jiya muka karkare tattaunawa karkashin addu'a da annabin Allah Nabi Ibrahim Khalilullahi alaihi salam yake yi bayan sun kammala aikin ginin ɗakin Kaaba da shi da ɗansa Ismail har ya roki Allah madaukakin sarki Allah ya tada wani manzo daga cikin zura'an wannan yaro nasa Ismail yake cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum ya Allah ka tada wani manzo daga cikinsu kaga sai da yake ayini cewa a cikinsu ya Allah nake roƙon ka tada wani manzo wanda aikinsa shine yatlu alaihim ayatika zai ainihin wato yi aikin karantar da su ayoyinka sannan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kuma ya koya musu alkitaba littafin da zaka aiko shi da shi sannan wal hikma da kuma abubuwan da za ka ainihin bashi na shari'o'i da zai yi musu bayanin ainihin wato littafin sai ce innaka antal azizul hakim lallai kai Allah madaukakin sarki kai ne buwayayyen sarki kuma gwani idan ba kuma ta ba a karkashin wannan ayan shine muka tsaya muka tattauna cewa wannan addu'a ta gaskata akan fiyayyen halitta nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin da shi da kanshi yake bada labari cewa ana da'watu abi ibrahim ni ne wannan addu'a da annabi ibrahim yayi wa zura'an isma'il cewa Allah ya kada manzo a cikin su to ni ne wannan manzon wurare da dama a cikin alqur'ani Allah ya kara tabbatar da wannan wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan kaga sai ya dace kamar yadda annabi ibrahim ya addu'a cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan Allah ya ce yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana karantar da su ayoyin Allah a nan na saurari a wani tattaunawa da ɗaya daga cikin manyan malamanmu a wannan ƙasa Allah ya cika shi da rahma yayi a ƙarƙashin aya shine malam Ja'far rahmatullahi alaihi malam Ja'far Mahmud Adam da ya zo ƙarƙashin ayar nan shi ma yana ƙoƙarin tabbatar da cewa shari'ar manzon Allah yana cikin alƙur'ani ne da sunna amma in kuka lura da ayar Allah ya ce annabi Ibrahim ya yi addu'a cewa ya Allah ka aiko manzo daga cikin su wanda zai karantar da su ayoyinka to menene waɗannan ayoyin da zai karantar da su alqur'ani barakallahu fikum to da ya tafi gaba kuma sai ya ce wa yu'allimuhumul kitaba kuma ya sanar da su littafi wani littafi qur'ani to me yasa aka maimaita maganar alqur'ani su biyu kafin sannan aka ce wal hikma da kuma ainihin wato sunna hadisi sai yake cewa domin shi qur'ani aiki biyu ake yi wajen karantar da shi aiki na farko shine ana karantar da tilawan alqur'ani shi yasa a cikin siyasin addu'a yace yatlu ai bi ma'ana za a koya musu yaya ake karatun alqur'ani shi yasa kaga a musulunci to ba za a iya cire makarantar koyon alkur'ani a cikin karantarwar musulunci ba a nan ne inda za ka je a koya maka tun daga haruffan da aka saukar da alkur'anin da yarensu shine huruful hija'iyya a koya maka yaya ake faɗin haruffan gwargwadon yadda aka yi musu wasali in an yi wasali sama harafi kaza ga yadda za a faɗi harafin in an yi wasali ƙasa a cikin ainihin wato wannan harafin ga yadda za a kira harafin in an yi rufa larabci ne kadai take da wannan gatar kuma mecece sirrin wannan gatar shine saboda karantar da tilawan alkur'ani shi yasa aka bautar da mu da tilawan jama'an gane wannan da ko to bayan ka iya tilawan ka san ainihin wato yaya ake haɗa bakin to aiki na gaba da yake a kanka da aka bautar da shi a cikin karatun alkur'ani shine fahimtar ma'anonin alkur'ani domin a yi aiki da shi shine wa yu'allimuhumul kitaba jama'a kun fahimci wannan da ke ko da haka an yi karatun to sai kuma a rinka fitar da menene sakon da ke cikin karatun shi yasa kaga wannan malamai suka raya sunnan nan a cikin watan Ramadan ta hanyar an yi wato yin tilawan alkur'ani sannan sanar da ilimin da ke cikin alkur'ani jama'a gane wannan da ke ko kafin kiman da yasa ake samar da alaran momi kenan in za a yi tafsiri alaran mai aikin karanta tilawan dan aji yaya ake karantawa shi kuma malami da yake bayani sai fitar da karatun da ke ciki jama'a fahimta ko to hadisi da muke ta ishara me yasa shi hadisi aka yi maganar hadisi sau daya cewa wa ya'allimu kitaba sai ya ce me wal hikma da kuma hadisi me yasa shi ba a ce za a koya musu tilawan hadisi ba saboda hadisi ba a bautar da mu da yin tilawan hadisi ba shi yasa kaga ba a tilawan hadisi jama'a gane wannan kyau ko sai dai kawai a yi bayanin menene hadisin ke dauke da shi a yi aiki da haka kaga aka gwama shi wajen yu'allimuhumul kitaba wal hikma jama'a an fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa an gane sannan a cikin tilawan alqur'ani sai kuma aka alaƙanta lada masu gwafi a cikin karatun annabi ya ce harafi ɗayan ka karanta sai a rubuta maka lada goma kaga hadisi ba haka ba sannan da tilawan alqur'ani da shi ake yin ibadar sallah in ka zo kana sallah tilawan can da aka koya ma shi zaka yi amfani da shi a cikin karatun sallah dan ba za ka zo cikin karatun sallah kana fitar da ma'anoni da ke cikin surori ba ina fata an fahimta me za ka yi tilawan ne za ka a kowane bautan Allah da za ka yi sai ka ranga amma kaga hadisi ba inda aka ce ka zo ka yi wani aikin ibada da tilawan hadisi da haka ba za a ji ka zo ka yi kabbarin sallah kana haddasa Umar bin Al-Khattab الحديث الأول إنما الأعمال بالنية هذا ما زي يبقى sai dai na karatun alkur'ani to hikimar da ta sa aka maimaita bayanin alkur'ani kenan cewa za a koyar da su tilawar kuma a sanar da su ilimin alkur'ani jama'a an fahimta ko sai kuma wani karin fa'ida har ila yau kamar yadda muka nannaga har muka cike wajen bayanin fatan wato waɗanda suke kan aƙidar wai alkur'ani zalla har muka ishara akan rubuce-rubuce da wani babban malamin mu a kasar ne yake yi Professor Muhammad Sani Umar rijiyar lemu Allah ya ƙara mishi lafiya da tsaraki akan abin da yake daidai. Cewa masu inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan cewa ai a cikin Qur'ani za mu zo kan ayoyin insha Allah a can gaba wai suna da hujja na cewa ba wani abu hadisi domin Allah ya ce fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minuna ina fatan jama'a an gani kaga wannan ya nuna ƙarin jahilcin da suke akai in har wannan ne zai zama musu dalili na yi wato inkarin hadisan manzon Allah amma kamar yadda muka jiyo a tarihi asali project din ba nasu bane na makiya addinin ne amma aka yi amfani da su wajen cimma manufan knowingly or unknowingly suna sane ko ba ba su sani ba makiya addinin nan ne daga cikin ainihin wato turawan ingilishi yahudinsu da nasaransu suke son su kawo wato a a- cikas ga addinin musulunci to daga cikin hanyoyin ko da aka san za a yi wa musulunci illa babba da ba za a taɓa warkewa ba aka cimma wannan manufar shine a ce ba ruwan musulunci da hadisai Allah ya sa jama'a kuna gane philosophy din daga lokacin da aka raba musulunci da hadisai to shikenan sun huta duk wannan matsaloli da suke fuskanta da addinin musulunci to babu su kuma ba shi ina fatan jama'a an gane domin qur'anin zalla ba zai taɓa yiwu a bauta wa Allah irin yadda manzon Allah ya zo da addinin ba in dai da qur'ani ne zalla jama'a an fahimta ko to su kuma abin da ba sa so shine a yi addini mai kyau inda gurbataccen addini ne ba ruwansu da kowa sai yasa kaga suke iya haɗa kai da gurbatattun waɗanda suke da su musulmai ne sai su haɗu su ce suna intafe wanda muka ce za mu zo mu bayani ƙarshen waɗancan ayoyi insha Allah ka ji abin da yasa suka kira wai wani sabon addini da suka ƙirƙiro wai addini Ibrahimiyya ina fata an gane wa Ibrahim minhum bari annabi Ibrahim kuma ya barranta da su don kashi kaji a nan da kanshi yake yi wa 'ya'yan shi da zura'an shi wasiya akan cewa me za ku bautawa bayan babu ni sai da ya gama tabbatar da cewa sun bashi all its cost na garanti akan cewa musulunci za su yi sannan ya kwanta ya mutu jama'a an gane wannan da kyau ko to fa'ida na biyu da yake ishara shine shi ma wannan na jiyo shi a cikin maganganun babban malamin Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya ji kashi rahma masu cewa za su yi aiki da Qur'ani zalla ba ruwansu da hadisai yace misalin su mutum ne yana fama da ainihin wato tsurewan ciki yana zawayi sai ya je chemist wajen mai ba da magani na ainihin wato lalurori kawai sai ya mika mishi kuɗi ya shiga shagon ya ɗauko aizal aizar da ake wanke bayi da shi kowa ya san shi ai. kawai ya fita mai shago na cewa zo a yi maka bayani ne matsalan ka ya ce a matsala na ciwon ciki ne to ka zo a yi maka bayani a ban ban san bayani ba dai na biya ba wani bayani ya kai ai bayani ƙarya ne to shine misalin masu ƙaryata hadisai da ba Qur'anin nan da zai yi a fahimce shi kamar yadda Allah ke so to Allah zai sauko da shi ne kawai daga sama mutane a tafke shi to shine irin wancan da ya je ɗauko aizal tunda shi ya ga magunguna ne kuma an ce nan shagon magani ne da aka kawai ya ɗauka ba ta mai bayani ba me zai faru jama'a shi ne zai hallaka to haka waɗannan hallakakkun masu da'awar cewa da qur'ani kawai suke aiki ya tabbata hallakakku ne babu ko kwankwanto jama'a an gano wannan da kyau ko kamar yadda zaka ji malaman aqida ke cewa in kai shakkan fatan su to kai ma ka fata haka al'amarin ba wai wasa ne ba Allah ubangiji ya tsare mana imanin to shine sai Allah madaukakin sarki yake ƙara tabbatar mana da cewa addinin Annabi Ibrahim fa to shine addinin musulunci dan haka kowa ya tsaya akan tafarkin Annabi Ibrahim Allah ya ce wa man yarghab an millati ibrahima illa man safiha nafsa babu wanda zai kauda kai daga tafarkin nan na Annabi Ibrahim sai wanda ya jahilci kanshi da kanshi ya wawantar da kanshi da kanshi ya kuma zalunci kanshi malamai sun fassara wannan kalmar a asafahu da an yi wato waɗannan ma'anoni ko dai ya wawantar da kanshi ya sakartar da kanshi an fahimta ko ko ya zalunci kanshi ko kuma ya jahilci kanshi ta yadda in mutum ya tsaya ya fahimci halittar kanshi da kanshi kawai ya kamata ya gane cewa lallai addinin musulunci shine addinin da ya kamata a bi ka duba yadda Allah ya tsara halittanka to Allah da ya irin wannan tsari wajen halitta ka ba zai bar mutane kuma hamalan abasan ba ba ta ba wani doka kawai a ci gaba da rayuwa ba zai yi ba jama'a an gano wannan ke ko ko kai a matsayinka na dan adam a ce ka je ka gina gidan dabbobi kaji ko awakai ko wane ne sai ka je ka siyo kajin ka zuba su a keji ko ka siyo awakan ka zuba za a yi wato a wurin menene ya ce musu girkensu ina fata an gane sai ka zuba su a ciki sai suka rinka rayuwa da tunanin cewa ba ba ka da wata manufa da ya sa ka kawo su wajen nan kawai ka je kawo su ne da Allah wannan manufa ba na mahaukata ba ne hauka ne zai kawo haka a ce ka sa dukiyanka ka tsara gidan da zaka zuba su kuma ka je ka nemo su ka zuba su a ciki sai a ce amma fa ba ka da manufa ka dai yi ne kawai wasa ne ta kai ka akai wannan zai wannan abuwa ma'aqulu ya ibadallah ghairu ma'qul to sai Allah ya halicci duniya ya tsara sama yadda sama take ya tsara ƙasa ya jera taurari da wata da rana a sama ya yi duwatsu su kakkafe ƙasar nan domin kada a yi wato ta zaizaye ya kuma halicci mutane da dabbobi a cikin duniya ya halicci mala'iku su rinka aikin ɗaukar rahoto amma kuma duka waɗannan a ce Allah bai da manufa kun gane kwatance ko jama'a da haka ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa kaga annabi Ibrahim da irin wannan tunani salimiya na ɗan adam ya gane cewa kai Allah akwai shi kuma Allah shine Allah mun yi ishara a baya ko sai mun zo can gaba inda Allah zai ba mu labarin irin yadda annabi Ibrahim ya yi wato fara wannan tintintini za mu ji karin bayani akan haka to wannan fa shine tafarkin annabi Ibrahim ka yi amfani da kwakwalwan da Allah ya baka ka yi amfani da zuciya lafiyayye da Allah ya halitta maka ka gane cewa duk abin da kake gani din nan to abu ne wanda ya kamata ka gane akwai mahalicin waɗannan abubuwa kuma mahalicin ya yi su da manufa manufan kuma babu waɗanda ya aiko ta hanyar su sai annabawan shi kuma an gane sakon ko to wannan fa shine addinin musulunci to sai Allah ya ce duk wanda ya kauda kai daga wannan tafarki na addinin Ibrahim annabi Ibrahim to wannan ya jahilci kanshi walaqad istafainahu fid dunya domin shi wannan bawa mun mai da shi zaɓaɓɓe ya zama na musamman tun a nan duniya wa innahu sannan tabbas shi dinnan fil akhirati lamina salihin a ranar lahira to zai kasance daga cikin salihan bayi wasu malamai suka yi ta wasu takdirat wajen fassara wannan cewa za a iya fassara shi a ce wala qad istafainahu fid dunya wal akhirah sai a dauko wancan akhiran sai a kawo shi nan sai a ce saboda ne wa innahu lamina salihin Allah ya zaɓe shi ne duniya da lahira saboda nagari ne shi ina fatan jama'a gani Allah yake wa id qala lahu rabbuhu aslam domin a lokacin da ubangijin shi yace da shi ya musulunta kaga Allah ya amfani da kalmar aslim ka musulunta kaga wani addini Allah ke sa Annabi Ibrahim yi kenan musulunci jama'a gano wannan da kyau ko ba ce da shi ya zama ba yahudi ba ba ce da shi ya zama ba nasari ba ba ce da shi ya bauta wa gumaka ba ba ce mushi ishirik ko ihdi ko insir ba sai aka ce aslim ka musulunta shi kuma yana jin haka qala aslamtu li rabbil alamin sai ce na sallama kaina dama ma'anar musulunci kenan ko addin al-islam huwa al-istislamu lillahi ta'ala بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك جماعة قالوا أنا ko ka sallama. komai naka da Allah da haka annabi Ibrahim sai ce na sallama ya Allah na shiga addinin musulunci jama'a gane wannan da kyau ko wa wasa biha Ibrahim to bayan annabi Ibrahim ya gane wannan ita ce tafarkin bi ita ce hanyar gaskiya to sai wa ƴaƴan shi wasiya Allah ya ce wa wasa biha Ibrahimu banihi wa yaqubu akwai kuma kira'an da yake wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaquba ina fatan jama'a fahimta sai ya zama wasiyan da annabi ibrahim yayi yayi wa ƴaƴan shi ne hada da yaqub idan kuma ya zo da wa yaqubu kamar yadda annabi ibrahim yayi wa ƴaƴan shi wasiya to shi ma yaqub da ya haifi ƴaƴa yayi musu irin wannan wasiya jama'a ana fahimta ko to idan aka dauka a kira'an waɗanda suka yi wa yaquba fatha a babin shi ma maf'ulun ne bihi to yaya abin zai kasance annabi ibrahim ya yi wa 'ya'yan shi wasiya da yaqub sai wasu malamai suka ce wannan ya nuna yaqub shi ma dan ibrahim ne kanin su ishaka ne da yaqub da isma'il amma wasu malamai suka ce a wannan fasaran ba'idun an sawab ba daidai bane kwata kwata kuma an gano wannan da kyau ko dan ya tabbata annabi ibrahim bai da wani ɗa mai suna yaqub yaqub din da ake magana jikan shi ne wanda dan shi ishaq ya haifa malam qurdubi a cikin tafsirinsa ya yi ta kawo wasu daga cikin 'ya'yan ibrahim domin ba isma'il da yaqub kawai ya haifa ba kamar yadda malaman tarihi suka kawo wala inganta wala bai inganta ba allahu a'lamu ina fata an fahimta har ya ambaci sunayensu akwai irama akwai wane ne ga sunan da ya ta kawo waje ka karanta za ka gan shi a can to idan an ce ya yi wa 'ya'yan shi wasiya har da yaqub wannan yana alamta ne kenan annabi ibrahim na raye aka haifi yaqub ma'ana jikan shi ya rayu da shi domin wasu malamai kuma sun ce wannan bai tabbata ba kafin a haifi yaqub annabi ibrahim ya rasu ya koma ga allah to in haka ne ya aka kuma aka ce ya yi wa 'ya'yan shi wasiya kuma har da yaqub a nan ne wasu malamai suka ce to wannan ya nuna annabi ibrahim ya rayu da yaqub kenan kuma wannan magana shine malamai muhakikai suka fi tabbatarwa a tarihi cewa akan rayuwar annabi ibrahim aka haifi yaqub da aka san da yake ma ibra isma'il da ishaqa wasiya yaqub shi ma yana wajen jama'a gane wannan da ke ko ai to menene wasiyan da yayi ma waɗannan 'ya'ya nasa inna allaha safa lakumuddin ku sani cewa lallai tabbas Allah ya zaɓa muku addinin da shi za ku yi a duniyar nan da haka kada ku kuskura ku rayu har ku mutu ku bar duniyar nan ba sai kuna kan wannan addinin fala tamutunna kada ku sake ku mutu illa wa antum muslimun ba sai kuna musulmai jama'a kun ji ko kuna masu sallamawa duk wani doka da ya zo daga wajen Allah shi yasa ayar da ta biyo bayan wannan sai Allah ya bamu labarin irin yadda shi ma ya ko ya wannan wasiya Allah ya ce ni أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت Allah إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah madaukakin sarki sai yake cewa am kuntum shuhada yo ko kuna shaida ne a lokacin id wasa a id habara yaqub al maut wannan yaqub da muka ce har da shi annabi bayan yayi wa wasiya shi ma a lokacin da ya zama uba ya zama kaka ya zama dattijo shi ma Allah ya karɓa addu'a Allah ya cika alkawarin da yawa Ibrahim da ya ce dama zai azurta shi da ɗa mai suna Ishaq wa min wara'i Ishaqa Yaqub bayan wannan Ishaqa din kuma za a haifa maka Yaqub wannan na daga cikin dalilan malaman da suka ce Annabi Ibrahim na raye aka haife shi domin tun kafin mahaifiyarsa ta samu juna biyu na haihuwar Ishaq din aka yi mai albishir cewa za a haifar mai wani ɗa mai suna ishaq kuma shi wannan ishaq ɗin zai haifi ɗa mai suna yaqub da haka cikan wannan alkawarin shine zan akan idan annabi ibrahim ya ga ishaq ɗin kuma ya ga yaqub da haka suka yi amfani da wannan akan cewa tabbas yaquba a ya riski kakan shi shine annabi ibrahim alaihi salam to shi ma annabi yakub da ya girma da ya zo mutuwa Allah ya ce kuna wajen kun shaida a lokacin da shi ma ya tara nashi ƴaƴan kaga ya amfani da irin filosofin kakan shi kamar da kakan ya tara shi da nashi ƴaƴan shi ma sai wa nashi ƴaƴan haka jama'an gano wannan da kyau ko iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di yace ga ƴaƴan shi wai me za ku bauta ne bayan bani idan aka ce ba na a duniya na koma ga Allah me za ku ci gaba da bautawa a duniyan nan qalu baki ɗaya sai suka ce na abudu ilahaka ubangijinka Allahnka abin bautanka shi za mu bautawa wa ilaha aba'ik kuma shi ne dai abin bautan iyayenka da kakanninka su wane ne iyaye da kakannin sai suka ce ibrahim akwai kakanka annabi ibrahim wa isma'il sai kuma isma'il wa ishaqa da kuma ishaq to nan me yasa suka ambaci isma'il alhalin isma'il ba shine mahaifin shi ba haka ne kowa haka bane amma ga shi sun ce na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika bayan isma'il ya tabbata amin shi ne haka ne ko ba haka bane to wace amsa ya kamata a bada anan ga shi ƴaƴan sun kira shi da iyayen shi jama'a gane wannan da kyau ko amsa kawai shine mai sauki baffa a matsayin uba yake ina fatan jama'a gane da haka idan an kira wan mahaifinka ko kanin mahaifinka da babanka ba a yi kuskure ba domin ga sha qur'ani ma an yi amfani da irin haka ina fatan jama'a gane sannan kuma har ila yau wannan ya jawo wasu saɓani masu ƙamari da malamai suka yi game da ishaqa ɗin nan da da isma'il musamman game da wani matsayi da ɗayansu ya samu matsayi abin girmamawa shine wancan da muka fara ishara tun a baya cewa daga cikin abubuwan da Allah ya jarrabi annabi Isma'il Ibrahim shine ya umarce shi ya yanka ɗan shi to wane ne zabihu cikin ƴaƴan shin Ismail ne ko Ishaq an yi sabani mai kamari ba abu ne da za ka faɗi da sauki ba ina fatan da an gane wasu malamai sun ce Ismail ne wasu malamai sun ce Ishaq ne shi Qurtubi Abu Abdullah ne tafsiri shi ya fi karfafa cewa Ishaq ne kuma ya kawo dalilai wanda suke karfafa cewa Ishaq din ne in ka je ka karanta a can cikin suratul Safati ne ko na'am a cikin safat inda Allah yake ba da bayani game da annabi Ibrahim falamma balaga ma'ahu sa'a aha inni ara fil manami anni azbahu to anan ya tsaya ya tafi wannan tattaunawa daga ƙarshe ya kawo ra'ayin waɗanda suka ce Ishaq ne ya kawo ra'ayin waɗanda suka ce Isma'il ne har ya ishara zuwa ga wasu magabata cikin sahabbai yace su Ibn Abbas sun ce Ishaq ne dan an samu wani fassara da Ibn Abbas yayi ya kira Ishaq da cewa shine zabihu shine wannan dan da aka ce a yanka an gane wannan da kyau ko da kuma kawo ra'ayin malaman da suka ce Isma'il ne amma daga ƙarshe shi ya karkata akan cewa Ishaqa ne Ibn Kathir wane mutum wuri yayi wuri kenan shi ma da yazo sai fara naƙada wato masu ra'ayin cewa ba Isma'il bane shi kuma shi kuma ya tafi akan cewa Isma'il ne ya kawo dalilai da hujjoji yace bai kamata ma a waiwayi masu cewa ma ishaq bane kwata kwata me yasa yace saboda asali yahudawa ne suka so su wannan jayayya me yasa kuma suka so su wannan jayayya wai saboda wannan matsayin ya tabbata akan wanda yake a ɗakin su saboda su yaƙi wato wanda ba a ɗakin su ba shine wanda ya zo ta silsilar Isma'il kawai suka rubuta a cikin littafin su a daidai gaban da aka faɗi sifar wanda aka yanka din sai suka sa ishaq alhalin ba ishaq bane ibn kasir yace ta ma za a ce ishaq ne domin a daidai wannan lokacin Allah ya ce ya jarrabi annabi ibrahim jarraba wanda aka yi mishi shine ya manyanta bai taba haihuwa ba dan shi na fari a duniya shine wanda wannan baiwar ta haifa hajara haka ne ko ba haka bane to Allah ya so ya ga karfin imani shi yana da ɗaya a duniya sai aka ce ya kaɗan to wani ɗayan ka kenan sai ta Ismail ne ina fata gani da nan ne inda za mu tattauna wannan sabanin ba almuhim ina son ku gane akwai wannan sabanin sannan ya ce ya ma za a ce ishaq ne bayan ishaq ya rayu a baitul maqdis da shi da mahaifiyar shi a saratu shi kuma wannan yankan a makka aka yi shi wa aka ce a zo da shi makka aka zo da shi a makka kun fahimta ko amma kai ka ce ya gama cin faɗan ko to da za ka ji hujjan waɗancan kuma za ka huɗe bari mu ajiye wannan a nan babu lokaci ko da haka Allah ya ce annabi Yaqub ya tara ƴaƴan shi shi ma sai ya ce me za ku bauta wa bayana malamai suka ce a yaushe ne annabi Ibrahim ya yi wannan wasiya bai yi wannan wasiyar da sai bayan shi ma ya baro Baitul Maqdis wato inda iyayensu da kakannin shi suka rayu inda aka haife shi domin annabi Ibrahim a nan ne inda ya rayu da Saratu ko ta haifan mishi Ishaq bayan mala'ikun nan sun zo sun yi mishi albishir wa mar'atuhu qa'ima ko wa sakkata da'a wa basharnaha bi ishaqa wa min wara ishaq yaqub to a anan baitul maqdis ne anan ne inda ya haifi ƴaƴan shi su Yusufa da sauran ƴan uwan shi guda goma sha biyu an fahimta har abin da ya faru ya faru suka yi wa Yusufa makirci annabi Yusuf ba wasu ayayen karafka suka zo suka tsince shi a rijiya suka fita da shi daga garin daga nan sai suka kai shi misra annabi yusuf ne ya ci gaba da rayuwa har matan sarki da sauran matan gari suka nemi su kulla mishi sharri wanda za mu zo mu ji cikakken kissa a cikin suratu yusuf insha Allah annabi yusuf ya zaɓi ya je kurkuku rabbi sijnu habbu ilayya mimma ya da'una ni ilai ya Allah gara in je kurkuku da in biye musu akan wannan son zuciyar nan nasu kuma Allah ya karba addu'an shi fastajaba lahu rabbuhu fa farafa anhu kaiduhunna kaiduhunna Allah ya karba addu'an shi ya kauda mishi da wannan makircin nasu da haka ya je zauna a kurkuku shekara da shekaru wala bisa fi sijini bid'atini ba dan abinda Allah ya kaddara zai faru ba aka tuna da shi sannan aka zo aka fitar da shi daga ƙarshe sai wayi gari ya zama sarkin misra jama'a ana fahimta ko to kaga shi ma ya je garin da ba nasu ba ko kuma ya zama sarki daga nan za ka gane shi babu wani claiming gari to lokaci ya lokaci tsananin yunwa ya fito da waɗancan daga garin su na baitul maqdis sai ga sa a misra a gaban wani sarki annabi yusuf ya san yadda ya dauki kanin shi an gane wannan da kyau ko daga baya al'amari ya zo bayyana qalu a anta a innaka la anta yusuf wai da ma kai ne yusuf din baka mutu ba sai ana yusuf wa hada akhi kad manna Allahu alaina Allah ya daura mu akan ku yan uba na wannan da an gani da haka ku zo min da iyaye na qala tuni du'atuni bi ahlikum ajma'in ku je ku zo da zuri'anku to sai aka ɗauko annabi yaku daga baitul maqdis aka kawo su misra bayan ya zama dattijo ya tsufa to malaman tarihi suka ce yana shigowa garin misra sai ya rinka ganin masu bautan gumaka a cikin misra abadatul autan wal asnam masu bautan gumaka da an yi wato mutum mutumi to shine sai hankalin shi tashi yaga kai a irin wannan garin ana bautawa wannan Allah a to ba za ta sabu ba sai mar waje tare yayan shi to ku yana kun zo kun ga wani bakon abu da shekaru na sun ja yanzu in na kwanta na mutu me za ku bautawa kun ji dalilin wannan wasiyar kenan shine gabaki ɗayan su suka ce ba abin da za mu bautawa sai Allahnka da Allah iyayenka da kakanninka Allah Isma'il da ishaqa da yaqub ilahan wahida kun ji jawabin su Allah ɗaya wanda ba shi da yin wato na biyu wa nahnu lahu muslimun mu da ma fa shi muka musulunta gare shi mun sallama mishi shine sai Allah ce to tilka ummatun qad khalat to ya ku yahudi da nasara ku kada kunnen ku kuji waɗannan su ne mutanen alkhairi a cikin zura'an annabi ibrahim duk da cewa iyayenku ne da kakanninku amma fa ta ta riga ta kare laha ma kasabat duk abin da suka yi din nan to sakamakon din nasu ne walakum ma kasabtum ko kuma da kuka zamo matsiyata masu kunnin kashi kuka ki bin tafarkin su kuka dawo kuna bauta wa gumaka to duk zunubin ku akan ku zai kare da haka ba za ku ci alfarman iyayenku da kakanninku ba saboda su tunaninsu ai tun da iyayensu da kakanninsu mutane ne na musamman a wajen Allah to ba yadda Allah ya iya dole mu ma kawai su samu shiga ba shi yasa suka ta waɗancan cika baki a baya ba lan yarkul aljannata illa man kana hudan aw mu da muke da annabi Ibrahim muke da Ishaqa muke da Yaqub muke da al-asbat muke da Yusuf kowa ya san waɗannan nagari ne kuma Allah ya ce ya yarda da su kuma yan aljanna ne to ya ba Allah mu ƴaƴan shi ya sa mu a wuta ya yi aljannan nan ma na iyayenmu ne da kakanninmu kuna fahimta ko aljannan ma ai na iyayenmu ne da kakanninmu da haka automatically suna da yin wato bizar shiga aljanna abinda suka wawantar da kansu shi yasa Allah yana yake musu a ku tsaya ku ji tilka ummatun qad khalat wata al'umma Allah sun kai dama annabi Ibrahim tuni ya riga ya ce menene rabbi warzuqu min samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa fa umatihu qalila ba ruwa na da wanda ya kafirce dama kuma Allah shi ma ya ga mashi la yanalu ahdi to waɗannan azzalumai ne yahudawan nan da haka alƙawarin Allah ba zai kai gare su ba shi yasa kaga Allah saboda lutufinsa sai da ya tuna musu duk waɗannan bai wanda ya musu a baya ku je da yake kiran su sun baya ya bani isra'ila haba ya fi yayan babban gida to wannan sai ta suka dauka ai to tunda ake musu wannan lallabawa to ba yadda aka iya da su kuna fahimta ko da Allah ya ce laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun wallahi ba wanda za a tambaya game da aikin da wani shi yayi kowa tashi ka fishe shi da haka su da suka san Allah ya cancanta su bautawa sun bautawa Allah sun huta ku kuma da kuke bauta wa wani Allah za ku gamu da Allah jama'a kun ji wannan shine irin tsawon da Allah ya rinka yi wa bani Isra'ila wanda ya tabbata iyayensu da kakanninsu masu wannan matsayi ne to sai mu dawo da irin wannan surar bayanin kan mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka fara tattauna mana dama bayanan duk da muke yi suna da alaka da juna yanzu kai kana da tarihin iyayenka da kakanninka waɗanne iri ne su sai da baka ma iya faɗin sunan kakanka na uku ba ba haka bane nan ba mun jefa kalubale ba ba wanda ya sani in kuma akwai yanzu wani ya faɗa babu da haka baka san suwaye iyayenka ba kila wasu wanda ba musulmai bane wala Allah kuma musulman ne baka dai sani ba da haka kan tafi ne to kai ka tsaya ka bauta wa Allah ka tsira kaji waɗancan da aka san iyayensu da kakanninsu annabawa ne babu kokonto babban gida ne tabbas kuma kaji kakansu ma na farko baji daɗin Allah ne khalilullahi ne amma kaji na Allah na ce musu billahi lazi duka ku za ku ta inda ku imani ba to sai kai da ba a da garanti a kanka sai ka fara tunani yanzu kai iyayenka da kakanninka za su kare maka su kare maka ne to irin yadda ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa ƴaƴan shi da dangin shi gargadi to shi ma ya bi sunnan kakan shi ne annabi ibrahim shi yasa kaga shi ma ya tara nashi dangin ya bani abdul muttalib ya bani hashim ya safiya ya wane ya wance har sai da ya zo ga kan ashi fatima binti rasulullahi manzo Allah ya ce kowa ya zo mu yi mu'amala da shi na dan uwa amma a nan duniya inda abin da zan iya yi wa kowa to a nan za mu yi ta mu ware amma billahi ladi la ughni ankum min Allah shay'a in an je lahira babu wani an yi wato dangantaka shi yasa manzo Allah ya ce man batta bihi amaluhu wallahi nasaba shi ba za ta tsiratar da shi ba da haka masu kokarin wai su yi amfani da family suna ganin cewa su wata tsiya ce su ko kabila cewa ai mu kabilunmu asalinmu daga ainihin wato larabawa ne to sai ne jama'a ta wannan da ke ko ka san wannan rayuwa abin da ke dan wasu ai mu mu mu ne musulman asali in jiwa jama'a ta wannan da ke ko ka ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gada daga kakan shi annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam da aka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun ba wanda za a tambaye shi game da abin da wani shi ya aikata Allah Ubangiji muke roƙo ya sa mu cika da kyau da imani Allah kai mana albarka a rayuwarmu ka albarkaci zuri'anmu ka ba mu ikon rayuwa da tsayuwa akan addinin da kake so ka yarda da shi domin tsayawa akan addinin da Allah yake so ya yarda da shi shine fa kadai zai ƙara uniting ɗinka da familinka a cikin aljanna wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalin min shay idan kuka yi imani dukanku da kai da zuri'an to shine fa sai ji aljanna sai Allah ya ƙara hada ku amma ma damar kun fantare akan imani wasu sun yi wasu sun kafirce wallahi kun rabu kenan babu kuma sake haduwa da za ku yi Allah ubangiji ka tsare mana imanin mu ka samu kika da kyau da imani akwai wata tambaya da aka yi jiya kwaya daya akwai da za mu a ambata da muke bayani game da wato matsayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da shari'ar musulunci har muka kawo daga cikin rubutun da da professor Muhammad Sani Umar Rijalle mu yayi yace sunna ta zo ta fuskoki ne guda uku akwai wasu sunnoni na hadisan manzon Allah wanda keke da keke irin abubuwan da suka zo a Qur'ani su ma suka zo da shi da haka sun karfafa waɗannan kenan wasu sunnonin kuma sun zo sun ƙara bayani ne akan wasu ayoyin da suke dunkulallu ko wasu ayoyin da suke mujmal ba a fitar da cikakken bayanin su ba sai su suka yi tafsiri an gano wannan da ke ko waɗanda suke muƙayyad su kuma sun waɗanda suke mutlaki su sun ƙayyade wasu ayoyin sun zo misali da Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqtahu aydiyahuma barawo da barauniya a yanke hannunsu jama'a ina ne hannu hannu gashi na tun daga kan yatsa har kafada da haka idan mutum ya sata kawai ka datse kafadan shi ka cire an yanke hannu ko ba yanke hannu ba qur'ani hannu ya ce to amma na yake yankewa a ina ka karanto cewa ba na yake yankewa ba hadisi ina fatan jama'a an gane hadisi ne yace ga abin da sai ya za a yanke a hannun wuyan hannu ne ba wai gaba ɗaya hannun za a cire ba ko kun fahimta sannan me za a fata kafin a yanke hannun shi ma qur'ani ne wannan tafsiri hadisi ne zai kayyade yace sai ya kai rubu dinar rubu dinar din ma a wani yanayi ya dubi yanayin da aka yi sata dukiya ne a wanda aka yi hirzi ko ko dukiya ne wanda mai shi ma yi sakaci da shi duk wannan da Allah in ba a karanta hadisi bai na ba a gano su to kaji nau'in hadisai kenan na biyu masu ƙarin bayani akan ayoyin da basu fito da bayanan ƙarara ba nau'in su na uku sai na ce waɗanda suka zo da bayanan da ba ya ma ka same su a cikin Qur'ani ba to shine sai wani yake cewa to an kuma ce ai ma farratna fil kitabi min shay babu abin da babu a Qur'ani kuma mun ce yanzu ga wasu hadisai wanda sun zo da bayanan da babu na ce a ai shi ma wannan bayanin da babu a Qur'ani ko Qur'anin ne ya faɗa cewa akwai shi dan Qur'anin ne ya ce muku ga manzon da zai yi muku bayanin littafin kuma duk abin da ya gaya muku ku karba ne ya rage kuma so sai ka ga duk abin da manzo Allah ya faɗi ko da ba zai shafi Qur'ani ba akwai shi shine na gaya muku misalin wancan magana Abdullahi dan Mas'ud ai shi da wannan alaramiyar da yake Allah ya tsine wa masu karin gashi da masu canza halitta Allah kace bata gani ba yace a kin gani a Qur'ani baki dan ce manzon Allah duk abin da ya zo shi ya karba ba yace na ga wannan duk abin da ya hana ku hannu yace na ga wace to shine yace Allah ya fi yace to na gani yanzu na fahimta so babu wani abu da babu a Qur'ani wa masu albarka jama'a an gane wannan da kyau ko ku ƙara dubo wani misali ala misali yanzu yanzu duk ba muna ta fatan a cikin kwanakin nan Allah ya sa mu dace da lailatul qadr ba Qur'ani ya zo da bayanin lailatul qadr ko bai zo da shi ba to a ina aka ce a kwanaki goma karshe za a same shi ana yin makarantu mara yau wallahi na tulkadir fi awahirin ashar babu wannan sai ka je cikin bukari muslim jama'a an gano wannan da kyau annan za ka samu waɗannan bayanan wanne ne ya zo ya ce maka a cikin goman ƙarshen ma fil autar maran ƙarshe duka a cikin hadisi ne to duk wannan sai ka ce wai ba wani hadisi a addinin ka to daga nan ba gane addinin ka ba musulunci bane wani abu ne can daban Allah ubangiji ya tsare mu daga wannan muguwar akida dan uwa masu albarka a daidai wannan gaba za mu ainihin wato tafi wato hutu kenan ko alhamdulillah Allah cikin lutufinsa da tsarinsa ya kaddara yanzu mun ci gaba da yin tafsirin ba sai a cikin Ramadan ba daga bara da ya wuce da haka mun tsara a kan cewa duk wata akalla za mu zo mu yi tafsiri a rana guda insha Allah da haka wannan majalisin alkur'ani yan uwa masu albarka mu ƙara yi mana albishir za ta ci gaba da izinin Allah bayan sallah kuma kamar yadda muka tsara in ba wasu abubuwa da suke girmowa ba muna yi ne a asabar na ƙarshen kowane wata ko asabar na farkon kowane wata ma'ana in ba yi a na ƙarshen watan ba to sai mu tara a na farkon watan to amma ku dubi yadda watan ramadan ke da albarka daga fara ramadan har zuwa yau kwana ashirin da biyar babu ranar da ba mu tafsiri ba amma daga bara da muka ce za mu rinka yi wata wata ina jin mun ya kai watanni biyar kuwa ina son ku gane ma'ana yanzu a cikin kwanakin na ashirin da biyar mun yi kamar karatun da sai an yi shekara biyar kenan za a iya yi a irin wancan tafiyar daga nan za ku gane albarkan watan ramadan shi yasa watan ramadan ba wata ne da ake sakaci ba kaji kuma sirrin da yasa mala'ika ya tsine wa duk wanda watan ta riske shi amma bai yi aikin alkhairin da zai samu gafara ba watan ya fita Allah kaka samu daga cikin tababbun bayi dan uwa masu albarka lokaci ya riga ya kure kwarai da gaske amma za mu ba da koda minti uku ne na san ba za a rasa tambayoyi ko wasu karin bayanai ba ga malam shi ya daga hannu bari mu fara bashi na wa kan Allah na alaikum assalam wa rahmatullah ya amin wa iyyakum na abin da ni ne da ba su da ta zuwa kwakwalwa shi ne kamar akwai bukatar jan hankali na musamman kamar da annabawa ga abin da suke zuba iyalan su samun su tsoro kwarai da a gaske yau za su ga ana tsoron ma ya'ya talauci kwarai da ana gaske tsoron su shan wahala kwarai sabanin tunanin annabawa haka ne yana da kyau malam dan sake wani gaskiya ne ne ne na'am kara jan hankali ne ya kamata a kuma ƴaƴa da duk adam da su wani tsoro shin rashin imani da ake fama da shi a yau ko kuma rashin kuɗi da kuma shi ya ta zaɓa gaskiya ne wannan wannan mulahaba ce mai kyau kwarai da gaskiya ayyima babu shakka yana daga cikin abubuwan da zamu zo mu fitar na fawaid in kun lura da tsarin yadda muke tafsiri ai waɗannan ayoyi kamar ma ba mu fara tafsirin ba tukuna sai mun yi targama ne mun ji me yake sakon sai mu zo mu fara gutsuntsara shi gaba gaba gwargwadon abin da Allah ya sahale mana da haka waɗannan bayanan za su biyo baya amma a gurguje kamar yadda malam ya ce idan kuka lura da wato sunnar annabawa shine damuwarsu akan zuri'ansu shine su tabbata kan addinin Allah sabanin irin mu abin da muke damuwa da shi a yau mu abin da ya dame mu ya za su ci gaba da jin daɗi suna fantayawa suna walwala ko da kai ka rayu a cikin wahala da tsanani kaga mutum ya ƙi jin daɗin dukiyar da ya tara wai yana tara wa yaya yasa kaga dukiyar baya yin albarka madadin ka tsaya ka tarbiyyar da yayanka akan addini ka nuna musu Allah to in har kai ka tsaya akan addini kuma ka nuna musu Allah ka kwanta ka mutu ba abin da kake tsoro a kansu ga annabi Ibrahim ga annabi Yakub kaga sun zama mana misali tunda sun san tauhidi ya ya wato a dasu a zuciyar 'ya'yansu, sai suka kwanta suka mutu a hankalin su kwance amma baka ji an ce an siya fili a Baitul Maqdis da suka zo Misra ma sun yanki wani fuloti amma mu a mutu ba haka bane da ma Allah ya samu dace na'am sai na biyu a gurguje saboda lokaci na'am aka rauka Allah na'am na'am na'am aha to kun gani ko Sawun kafa. ba komai ya bari sai ya je ya bangaje din ya bangaje a abu ne mai sauki sai sa muke mana wato nasiha a jiya akan cewa kada ka ma rinka sauraron su ya fi maka zama lafiya da ka gan su ka fita sabda amma eh Shekara biyu nan suna da gona a yau.
na'am Yara ɗan ƙananan eh suna mun aikin gona.
aha Sai suna karatu Kur'ani suka ji da rufin da ta.
na'am Abin da ya kuɗa a cikin su da shi kare ba ba. Sai Islamu da ake fitar da hadasana ba wani abu sai a jiji.
Kaji. Me amfani a hadisin?
Sai da ma jiji.
kun gani ko abin da ake bisa mu shi yasa wajibi na mu ƴaƴan mu tsaya kamar yadda muka ji tautana yanzu mu tsaya mu ga mun ba ƴaƴan mu tarbiyyar da ya dace mu sa sun da za a koya musu alkur'ani da hadisan manzon Allah da fahimtar magabata na kwarai ba baki fahimtar waɗannan lalatattun ƙarshen zamani ba mun da ji ta inda suka faru shi yasa muka ɗan yi mana kariyar la wannan din su Allah ya tsare mu ya tsare mana zurawa mu na malaka ne na ƙarshe sai mala awwal na kana daga hannu insha Allah kamar da ake mana tafsiri na bana Na'am.
in ma da daraja na musamman sallallahu alaihi wasallam
wanda ne na ji wani tafsiri wani malami na'am yana nuna daraja da girma na musamman sallallahu Allah sallallahu ina kwatan irin iya mun ce irin darajar da abubuwa da ke eh ke zuwa mutane ke masu tarihi na'am
kamar da ya mutu yake da sarki haka da sarki mutu shi da sarki ne ba eh shi da sarki eh ba abun ka shiga confuse bane sai ka bar mishi karatun nan ina fata an gane ran da kai karatun ka yazo kai kai dai ka dai fahimci shi manzo Allah na da daraja ko to ci gaba da koyi da shi eh shi ke wannan ya wadatar da mu to ai mun ce uku eh to na karshen uku na'am amin ya hayyu ya kayyum amin ya hayyu ya kayyum wato waɗannan mutane ni akwai ma kawai inda na sani a kan na'am wato su ba sa azumi ai ba abin da suke yi ba ba sa azumi kuma ai wato ku daina kawo labarin ku tunda muka ce batattu ne to duk abin da suke ba maki ma- ma- ba mamaki a ciki kai ne musulmi fa kake addini su bata suke yi to dama bataccen da ya azumi wanda yana mamaki a ciki ba mamaki
kuma suna eh eh kuma suna a rubutu suna yi na wa da Allah na amin ya yi ya kai amin ya yi ya kai bayana akwai wasu mutane wanda za su suna yawan dawon an kira su shi yasa suka tashi ko suna karantarwa za su yi I was on Hmm.
to ina tambaya wannan suna dawon mazanci ne ko ya ne za ga mutum ga aka nan iya da ka mun da ko bane ko sai ga ya koma dawa ko ya zama faso ya malami na addini Eh.
sai ce wai shi kiran shi akai na to wannan kiran ne ban ban bayyance shi ba an yi ma ban fahimce shi ba
yawa irin su ne zuwa an hira ba mu fahimce shi ba in malami ne dai ƙa'ida ilimi dole sai an koya yawwa wanda ya kira shi shine ya koya mai ko koya ne ba mu fahimta ba Allah ya kyauta a fita sabdan su kawai duka sai a zauna lafiya wala isa sai na karshen karshe na amin ya hayya kai shikenan kawai shikenan sakon yadda kuka ji annabi Ibrahim ya rayu ya tsira har Allah ya jinjina mushi to mu ma mu irin wannan rayuwa annabi Ibrahim bai tsaya bata lokaci shi akan batattu ba kuma ya yi rayuwa da su suna kan batan su shi kuma yana kan tauhidin shi to kai ma tsaya kan tauhidin ka Allah ya sa mu gama lafiya daga ƙarshen wa masu albarka jiya baba yake cewa ya za a samu waɗannan tafsiran alhamdulillah kamar yadda aka sani tuntuni muna da ainihin wato tsarin da muke aika da karatuttukan mu a kulla yaumi idan an yi da haka akwai majmu'at irin na sada zumunta na zamani wanda yake bukata yana iya yi wa mala awal mai dauke-dauke amma na alkhairi ya mishi wajena ko arayan momin mu kowanne daga cikinsu ko yan kwamitin masallaci za su yi ajin ɗinku a group na masallaci da sauran groups da ake yadawa wanda kuma ba shi da irin waɗannan man- manhajojin sai ya zo da memory shi shi ma ya ba su cewa a sa mashi karatuttuka zai je ya sa wani wayan shi ya rinka saurara duka za a yi insha Allah muna yau kuwa fatan alkhairi muna addu'a ta musamman ya Allah duk waɗannan ababai da muka gabatar saboda neman kusanci da kurba zuwa gare ka ya Allah ka karba mana su a matsayin imana Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka ji kan iyayenmu ka ji kan malamanmu waɗanda suke mamata mu baki ɗaya musulmai Allah ka ji kansu da rahma Allah mu ma idan tamu ta zo ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka ba mu ikon tsayuwa akan addini na gaskiya ka ba mu ikon fahimtar gaskiya kuma ka ba mu ikon aiki da gaskiya waɗannan aƙidoji da ainihin wato shedan yake turo 'yan kazzagin shi domin su ɗibi rabanta to Allah ubangiji ya raba mu da zuri'an mu daga waɗannan hanyoyi na mata Allah ubangiji ya sa wato za mu cika da kalmar shahada Allah ya ba mu ikon cikakken koyi da biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suka yi wato tsaya tsayin daka wajen su zo su ji saƙon Allah to babu wanda ya kamata a jinjinawa kamar su domin duk waɗannan abubuwan da ake yi idan babu masu sauraron ba wanda za a yi wato karantarwa so wannan abin a yaba ne Allah ya ƙara yaba musu Allah ya muku sakayya da tukwici da gidan aljanna Allah ya karba mana wannan a matsayin ibada Allah ya sa suna daga cikin ayyukan da Allah zai duba ya ba mu aljanna sanadiyar su ya mana gafara sanadiyar su ya yanta mu daga wuta sanadiyar su Allah ka yi wa zuri'an kowa albarka Allah sana'o'in da muke yi Allah ka sanya musu albarka Allah kowa na da bukatun shi na alkhairi da yake nema wajen ka Allah ka biya masa akwai yan uwa na nesa da kusa da suka ce mu sanya su cikin addu'o'in mu ya Allah ka ka san su ka fi mu sanin su ka karba mana ka karba mana da su bukatun mu baki daya na alkhairi Allah ka ka gafarta mana zunuban mu Allah ka ji kan iyayen mu baki daya Allah ka sa mu cika da kyau da imani mu ne kuwa fata alkhairi sai Allah ya kai mu bayan sallah kuma muna cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi